على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه littafin da yake karantar da mu usulul fiqh wanda wasu manyan dakatira suka rubuta Dr. Ahmad bin Ali Siril Baran Mubarak da Dr. Abdullah bin Abdullah da kuma Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala a yau za mu tashi darasi na darasi na hudu a cikin wannan littafi wanda za mu yi magana dangane da abin da ya shafi mabahisul hukum wato bincike akan abin da ya shafi kalman alhukum a cikin ilimin usul alhukum lugatan alhukum a cikin lugar larabci shine alman'u hana abu hana abu in ka ji an ce maka hukunci to an yi hukunci wato an hana abin ne an hana zalunci ko an hana barna shine hukunci wato a lugar larabci wa minhu daga nan ne sun miyalƙadi ake kiran alƙali hakiman mai hukunci mai hanawa kenan liyannahu yamna umina zulm dun yana hana zalunci wa sun miyalija mu dabba hikima kuma ana kiran linzami na dabba akan kira shi hikima saboda me liyannahu yamna'uha min aljama'a saboda yakan hana ta tawaye eh ko dabba za ta yi tawaye za ta yi gardama to mutum yana da linzamin nan sai ya ja tunda dama linzami ana sawa ko karfe a baki ne haka aka sa karfe a bakin an ja dabba za ta wahala saboda haka tana tawaye in an ja kun ga kenan a kai kai ana mata ishara cewa in ta sake za a sake ja eh wa idza hakama Allah ta'ala fi mas'ala idan Allah ta'ala ya hukunci a cikin wata matsala faqad mana mimma yukhalifu hukumahu hakika ya hana abinda zai saba ma hukuncin sa fi tilkal matsala a wannan matsala nan ce ga hukuncin Allah to fa ya hana duk koma bayan wannan abinda yake nufi kenan a lugance al-hukmu fi istilahil usuliyyin amma hukunci a wajen istilahin malaman usul yana da ma'ana daban alhukumu inda al'usuliyyi na huwa hukunci shi ne khitabullahi ta'ala almuta'alliku bi af'alil mukallafina bil iktida'i aw at-takhyiri aw al-wad' wannan shine definition inda malamai suka yi duk inda ka je a duniya in ka faɗi wannan to an san alhukumu ne inda al'usuliyyina khitabullahi ta'ala wato maganan Allah ko zancen Allah maɗaukaki almuta'alliku wanda yake rataye bi afalil mukallafina da ayyukan baligai bil iktida da nema na aikatawa ko na bari aw taghyir ko zabi in kaga dama kai in kaga hagu na ka bari aw al wadi ko dorawa ka'ida wata doka ko wata ka'ida ko wani sharadi saboda haka fassara wannan kai tsaye a lokacin da aka fassara shi ba za ka iya fahimtar komai ba sai an yi bayani shi yasa a ƙasa ma ya yi bayanin wannan tarifi ga abin da ya ce ko ga abin da malaman suka ce alkhitabu wato sharhu tare alkhitabu da aka ce kitabullahi ta'ala khitab lugatan shine alkalamu baina ne magana tsakanin mutane guda biyu yasa muka ce zance muka ce magana wa yutlaqu ala alkalami almaqsud bihi alifham sannan ana dorawa a bisa alkalam almaqsud bihi alifham abinda yake nufi fahimtarwa shi yasa wannan magana din ko dan wannan sadara ko hada da abinda muka karanta a cikin fiqihu abin na cikin nahawu in ka faɗi kalma ɗaya cikin larabci wannan kalma guda ɗaya za a kira shi alkalamu sai an samu jumla mufida wa yusamma aidan alkalamu to shi ne abin da yake magana a nan babu inda za ka samu maganan Allah Allah ta'ala ya magana ba fahimta ba ko ya yi maganan da ba za a fahimta ba malamai suka ce babu kwarai da gaske ko cikin ƙur'ani a zuwa ce ƙaf akwai abin da ake so ka fahimta eh kuma in kana da natsuwa za ka fahimta ba wai an ce dole ka san fassarar ƙaf ba ai akwai wanda masu ka fassara suka ce ƙaf wani ƙaton kifi ne wanda duniya take kwanci a kansa ai akwai fassarori da yawa da aka yi akan kalman ƙaf haka ma nun shi ma inda ake samun abin nan kenan eh shi ma aka ce wani kifi ne saboda an ce abin nan annabi annabi Yunus alaihi salam eh sahibul huti sahibul nuni to haka dai shi yasa an aka ce khitabullahi ta'ala ana nufin alkalam wanda yake almaqsudu bihi abinda ake nufi da shi al-ifham a fahimtar da kai saboda ka'ida dokar Allah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula saboda kan ba an aiko maka manzo ba za a azabtar da kai ba in baka gane ba ba za a azabtar da kai ba sai dai a yanzu mu magana da muke yi shine mutum ya ce bai gane ba amma ya gane siyasar Najeriya amma bai gane siyasar Kur'ani ba haka ga akwai matsala ganganci ne saboda siyasar Najeriya rudu ne da wayo da dabara da damfara eh a ce kuma siyasan Allah cikin Kur'ani ko siyasan abin da baka gane ba kwarai da gaske ai kaga ba zai yiwu ba mm ai kamar yadda muke faɗa ne masu jan carbi tsakani da Allah kai ka ce in baka ja carbi ba za ka bata a tasbihi amma kuma kana kana lissafin kuɗi babu kalkuleta eh kudi nawa za a baka ka lissafa babu kalkuleta to wannan kenan misali na'am sai wanne wa huwa al-muradu huna shine abinda ake nufi anan magana wato al-jumla al-mufida kenan shine al-khitab fal-khitab ma'anahu al-mukhatabu bi ana nufin wanda ake magana da shi yadda zai fahimci magana أفعال المكلفين أيك نبالغي معناه ما صدر عن المكلف أبند زي فتو daga baligi ko fito da gare shi min kaulin na magana au fi'ilin ko aiki au itikadin ko kuduri ya kasance dole sai Allah ya ce daga maganan Allah ne yasa yanzu ka zo kana maganan aqida babban dalilin ka Qur'ani in kana maganan shari'a zaka zo maganan ibada sallah ko azumi babban dalilinka ƙur'ani idan za ka yi maganan aure ko kuma gado ko abin da ya shafi harkokin kasuwanci cewa abu kaza halal ne abu kaza haramun ne babban dalilinka ƙur'ani su ne saboda haka maganar Allah maganar Allah ko kuma zancen Allah wato yana sauka ne bisa ayyukan bayi bayin ma baligai duk wanda bai balaga ba ba maganarsa wanda bai balaga ba ba maganarsa wanda ya balaga wato wanda bai rika ba ba maganarsa sai wanda ya rika shine wanda hukunci yake hawan kansa ta kalifanci yake hawan kansa na'am wal mukallafu huna kaga mukallaf anan da ake magana shine albalid alaqil alfahim lima yukhatabu bihi balagagge mai hankali wanda ya fahimci abinda mai fahimtan abinda ake masa magana akai eh yasa wanda aka haife shi ya zama kurma ko bebe kurma bebe ba ya gane komai to kaga wannan akwai babu takalifanci a kansa eh saboda haka ka zo ka ce shi dan wuta ne ba zai taba yiwa ba saboda shi bai fahimci ma menene yake ciki ba bai fahimci menene yake ciki ba environment din da ya tashi ne kawai zai adoptin dinsa to kuma ana samun wanda yake zaka ga baya gani baya ji baya magana wai kaga an samu iyalansa sun samu jidali kenan wannan ya zaka ka koya masa ka nuna masa addini ka koya masa abin nan kaga ya zama jidali kenan na'am albalik kaga an fitar da wanda ba baligi ba al'aqil an fitar da wanda ba aqili ba alfahim an fitar da wanda baya da fahimta tun wani Allah ya yi shi wawa ne to duk wanda Allah ya yi shi wawa to ai kaga shi ba zai fahimci abin da yake ciki ba kamar yadda muka yi bayani muka ce in aka maka bayani baka fahimta ba to duk abin da kai ba kuskure bane amma da zaran ka fahimta to fa duk abin da kai kuma sabanin haka ya zama kuskure kenan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha wa bil iqtida da nema haka na fassara al iqtida abinda yake nufi da al iqtida ma'ana huwa talab shine nema wa yashmal yana yana hada wato talabal fi'ili wa talabar tarki shari'a tana hada neman aikatawa dole kenan ko musahabi neman bari kamar yadda aka ce zina kada ku yi zina kada ku kusanci zina kada ku sha giya kada ku yi sata ai ana neman ku bari ne a yi sallah a yi zakka a yi azumin ramalana a yi hajji ana neman ku aikata ne a yi biyayya wa iyaye ana neman a aikata ne kada a saba ma iyaye ana neman a nisanci sabo ne ina fata an gane saboda haka kalmar nema din gida biyu ne akwai neman aikatawa akwai neman bari shine al-iktida wa talabul fi'l in aka ce talabul fi'ili neman aikatawa in ma an yakuna talaban wato haziman eh wani waje jaziman ko akwai mai jimun eh talaban jaziman ko kuma haziman nema wanda yake yanke wa huwal ijab idan Allah ta'ala ya ce wa qimus salata a ka'ida wato lalle ya lalla ku tsayar da sallah to wannan ya gwada sallolin farillai farilla dole ne a yi shi ne wajibi wa huwal ijab yana gwada wajibci wa imma talaban ghayra jazim amma idan talabi ne wanda ba nace ba wa yusamma annadab ana kiransa musahabi kamar yadda Allah yake cewa ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma sai da aka gama bayani kuma sai aka ce wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda farihanun maqbuda wa in kuntum sharadi ne ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda jawabi ne na sharadi amma ya saba ma kaida saboda me saboda wa in kuntum ya zo fi'il madi ne ba mudari ba inda mudari ne fadin nan ba za ta zo ba to wannan fadin shine yake gwada an yi targaɗe ma hukuncin baya ba dole ba ne amma da wannan aya ba ta zo ba da fa ayan farko dole ne kawai a aikata to amma aya ta biyu sai ta yi sassauci ina fata an gane saboda haka yanzu a rubuta bashi ko kuma za ka ba da bashi to an baka dama ka ba da mutum bashi daga ku sai Allah shikenan in ya biya ya rage nasa in bai biya ba ya rage nasa sai dai ka sani a irin wannan yanayi in an je shari'a ba zai yi wa yi shari'a ba a nan duniya ba ba sai dai a lahira mai Allah ya zata malam ka dauki bashi ka bada mutum da kai sai Allah sai ya kibiya ya zaka yi da shi mai ka bar shi in kun je lahira da aman kai ma za ka je da karuma ruma akwai rikici iri daban-daban to gara kai shiru kawai ka je ka bari sai an je can a yi satellite sai ya fi sauki amma in ka kafa shaida aka rubuta sai bai biya ba so sai kai shi gaban shari'a shaidun nan su za su tabbatar cewa eh akwai haƙƙinka bari a karɓa maka wannan shi ne ya za za ga waɗansu mutane su suna da sauƙi ko kan iyaka ne ya zo ya ce nan ne kan iyaka muka ce ba haka ba ne akwai mutanen da yanzu a damanan nan kawai mutum sai ya sa a jiya abin nan sai ya shiga kunya ɗaya kunya biyu ya shiga filin da ba nasa ba kunya ɗaya kunya biyu kuma ba mamaki duk shekara sai ya shiga wani zai ce ku kyale shi eh akwai 'ya'ya ne za su ce ba mu yadda ba zai ce ku kyale shi duniyar nawa take duniyar nawa take da ba shi bane ubansa ne ko kakansa to shi ma an kwana biyu ba shi kuma mafiya yawa waɗannan duk waɗanda suka mamaye abin da ba nasu ba ba sa cin moriyan abin to kuma kaga laifi yana nan a kansa to wani zai zai ce a'a ba za mu yi shari'a ni dai inda wani ne makwabcina ne ko wani dan uwana ko ba zan yi shari'a da shi ba a dai duniya kan ba za mu yi shari'a ba amma kaga ba zai hana shari'ar lahira ba idan ka yafe masa gaba daya Allah kyauta wannan kenan don haka bil iktida akwai waɗansu alƙaluma guda biyu masu muhimmanci al-ijabu wan nadabu akwai wajibci akwai mustahabbanci kaga annadabu din nan ba na babin ta'ziya bane in na babin ta'ziya ne fasarar sa daban amma babin usulul fiqh ana nufin mustahabbi ina fata mai gengedi ya gane wa talabu tarki fi kuma neman barin abu imma an yakuna talaban jaziman ko da ya kasance wato neman bari ne wanda yake jazin bitarki an matsa sai an bari wa yusamma at-tahrim wannan ana nufin haramun kenan wa in ma talaban litarki ghayra jazim ko kuma ya kasance nema ne ga barin abu amma ba a dage ba yusamma al-karaha ana nufin wannan al-karaha saboda haka kaga mun samu wajibi mustahabbi mun samu haramun mun samu karaha to a gaba zai dora mana wani darasi ne al-hukmu taklifi shi ne zai ambata mana akwai sauran guda daya dama abubuwan guda biyan ne a wai takhayyar ko kuma zaɓi ba ma'ana huwa taswiya abinda ake nufi daidaitawa bainal fi'il wattar ko ka aikata ko ka bari wai sammal ibaha wannan ana gwada maka cewa ya halatta eh misali a ce yau tasu'a ka dauki azumi sai ka zo shan ruwa to you have option za ka sha ruwa za ka sha ruwa din nan bayan kayati da bino da farfesun kaza ne da biredin alheri ko da farfesun kifi da ainihin biredin salima eh ko kuma za ka yi buɗe baki da ainihin jollof ne wanda yake abin nan wanda aka hada da wake sannan kuma ga nama ‘yan ƙanana-ƙanana an jajjefa a tsakani, ko kuwa da tuwon semovita miyan ganye, kuma a cikin miyan wato akwai kayan ciki wanda ya duhu sosai, ko da meat pie, ko da shawarma. Ai kaga za a zuwa ce maka sai da kana da zaɓi, saboda mai saboda musulunci ya halatta maka duk abin da musulunci ya halatta maka to fa da kai da karkai duk ɗaya ne in dai halal ne to wannan shine tikiton alƙaluma guda biyar da zamu karanta su a cikin alhukumu taklifi nan gaba ba da dadewa ba insha Allah tabaraka wa ta'ala wa hadhihi al-aqsamu al-khamsa waɗannan bangarori guda biyar da muka ambata cikin sharhi nani wato muna nufin al-ijab wajibci wa nadab da mustahabbanci wa tahrim da haramci wal karaha da karhanci wal ibaha da halacci fi aqsamul hukm at taklifi sune bangarorin hukuncin taklifi wa sayati tafsilu zalika fi aqsami al hukm at taklifi za ka mana bayanin su dalla dalla a karkashin wannan nukta awil wad'i ko kuma al wada wa ma'anahu kitabullah maganan Allah al muta'alliq bi af'alil mukallafin wanda yake rataye da ayyukan baligai min jihati ma ya da'uhu share ta bangaren abin da shari'a take ajiyewa min ja'ali shay'in sababan li shay ko dai shari'a ta sanya wani abu dalilin wani abu aw shartan lahu ko sharadi gare shi aw mani amin ko mai hani gare shi wannan shine zai fi bayyana kaman ababin gado ɗaya daga cikin sabubba na cin gado dangantaka ɗaya daga cikin sabubba na cin gado auratayya ɗaya daga cikin sabubba na cin gado alwilaya waɗannan su ne abubuwa guda uku shin yana cikin ɗaya daga cikin sabubba na cin gado wasicci ko kyauta ko saya eh sai ce to shikenan ga Alhaji Suleiman tunda yana da gidajen mai yana da kaza yana da kaza bari in zo eh zan je in sayi gadon sa saboda ina jiran idan ya mutu zan sayi rabon gado kun taba jin haka ai shari'a bata ce ayi haka ba sai an samu ɗaya daga cikin waɗannan sabubba da shari'a ta ajiye tun farko in babu babu kawai yanzu ba ga wani tsohon gwamna ba ya bar duniya da shekara nawa ne an ce ya'ya sun zo suna ta jayayya waɗansu sun ce ‘ya'yansa ne sauran ‘ya'yan sun ce ba ‘ya'yansa ba ne yanzu ana maganan za a tono shi in aka tono shi za a ɗauki samfur ɗin wani abu a jikinsa za a je a gwada a gwada na ‘ya'yan a ga ya zamo daidai in ya daidaita to ‘ya'yansa ne ko da ba ta hanyar aure ba kenan kaga mu shi yasa musulunci ya sanya mana tsari ko dai ni a ce dangin malam ali ne zan ci gadonsa a hakan ma akwai tsari in ba kowane dangi ne yake cin gado ba in ma kuma akwai auratayya saboda haka na auri to auratayya ta ina kenan ina auri yarsa sai ci gadonsa ai ba zai yi ba eh bi ma'ana a ce to mala ali liman ya auri wato wata mata matan kuma sai ta haife ni ina ba ta gane ai kaga yi matan sai ta haife ni yanzu ita matan ka za ta gaje ka saboda menene saboda auratayya ba domin auren ba da mai yiwa abin nan to kai kana wancan ƙauye na filani a bakin kogi ita tana can wancan ƙauye na bare bari haka a cikin sahara ba auratayya ce ta haɗa ku misali kenan sai kuma alwilaya alwilaya bawanka ne ka samo shi ka gaje shi ko an je an yi yaƙi sai ka ce to ka ‘yanta shi kamar yadda ake yi na yaran gida kun san wani lokaci sai ga yaran gida wani ya zo ya yi abin nan sai ya zama tamkar ɗan gidan eh to a da ana samun bayi a haka wanda bai san kowa ba sai kai don ka mutu baka da kowa shi zai gaje ka in ya mutu baya da kowa ya bar dukiya kai zaka gaje shi saboda mai saboda wilaya saboda wannan bai dangantaka ce amma kuma ta wilaya to sai kuma aka zo aka ce nan gaba ma akwai wata ƙa'ida menene ya faɗa mana a gaba kamar sharaɗi eh wani lokaci kun san sharaɗi a can bayan mun ambaci akwai mutuwa shine sababi sharaɗi kuma sai akwai sharaɗin kaza shine kaman wanda muka ambata na su dangantaka da sauransu amma in aka zo aka ce sababi abin nan din shine mutum yana da rai ba zai yi ka ci gadonsa ba haka ne ko mutum yana da rai ba za ka ci gadonsa ba yasa duk wanda ya raba gado yana da rai kwarai da gaske ya yi barna don musulunci ba haka ya ce ba sai ka gama rabawa sai wanda ka bashi ya mutu ya ka gani ba yi ba saboda kwarai ta gaske sai an samu wannan akwai misali to shari'a ta ajiye haka don a bambanta tsakanin wannan da wannan ko kuma abin da zai hana misali bai aka zo aka ce ai ga wannan ɗansa ne ɗan liman ne da wani ce ashe wannan ɗan liman ne aka ce ya ce ai yayi ridda Allah ya sauke ai yayi ridda to kaga musulunci za a dauki gado a bata dan liman riddadde a ba zai yi ba to zarin musulunci kenan na'am wa hadhihi al-aqsamu salasa kaga waɗannan bangarori guda uku na aniya sababu wa shart wal mani ana nufin sababi ko sharadi ko mani'i eh tunda mun ambaci asbab mun ambaci sharadi misali kamar yadda muka buga akwai mutuwa da almani kuma a ce ridda ya aka samu alhukumit alwada'i su ne ɓangarorin hukuncin alwada'i alwada'i din ya fi wahala ko a makaranta ma ya fi wahalar da ɗalibai saboda shi yana da ɗan sarƙagiya ya shiga lunguna wasa na ta haddasa an ha da sannu za mu yi magana a kansu fi maudi al'ati a wurarensu masu zuwa insha Allah ta'ala amma kafin nan alhakim wane ne mai hukunci wane ne mai enacting mai creating din law eh wane ne mai creating din law limamin kamsu salawat limamin juma'a limamin idi alkali sarkin gari ko kuma Allah waye mai kirkiro doka shari'a Allah subhanahu ta'ala. bayan nan fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan nan fa wani zai iya dan shiga eh mujtahidi zai iya shiga a lokacin da ayoyin Kur'ani ba su sauka babu annabi sai wani abu ya zo wanda yake babu shi a zamanin annabi to mu ji tahidi zai yi kokari ya duba ya gani ah to yanzu Allah ya gata mala idan baka ba da dama wa mutahidi ba to shikenan kowa ma sai ya sha wiwi akwai wiwi ne a zamanin annabi ai babu to kiyasi za a yi to shine mujtahidi yake shigowa yanzu duk abin da aka kirkiro a duniya akwai malaman da Allah ya ba su basira na usulul fiqi kana musu bayani dalla dalla kafin ka gama ilimin su kwarai da gaske ilimin su ya ba su hukuncin cewa wannan halal ne wannan haramun ne ko kuma akwai kwamacala a ciki eh kaman crypto yadda ita kiriftawa da mutane da yawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk